ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan uku shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratu ali imran akan ayar wadda tasma'unna min alladhina utul kitabu min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaseera lalle za ku ji maganganu waɗanda suke marasa daɗi marasa kyau daga waɗanda aka ba wa littafi maganganu masu sosa zuciya wa min ladina ashraku adan kathira daga daga cikin mushrikai kuma za ku gamu da wato cutarwa mai yawa an kawo mana hadisin da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau jaki tare da usama ibn zaid suka tafi don su je su gaida sa'ad bin ubada ba shi da lafiya da aka hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga taron mushirkai da kafirai da ma musulmi ya tsaya don ya faɗakar da su yana zuwa abdullahi ibn ubay ibn salul ya ɗauki tsumma ya rufe fuskarsa kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada a tada musu kura a nan irin da wulaƙanci annabi ya zo wajensa ko ya zo inda yake bari ya faɗi magana mara kyau inda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallama sannan ya tsaya ya musu wa'azi ya karanta musu alƙur'ani abla ibn ubay ibn salul yake ce da shi ya kai wannan mutum madalla da abin da ka faɗa idan abin da ka faɗa daidai ne to karka cutar da mu a wannan wuri namu irji ila rahalika koma gidanka duk wanda ya zo gidanka ya same ka to sai ka je ka kissanta masa duk wannan bayanin da kai mana to a lokacin ne abdullahi bin rawaha shi kuma ya mai da martani ya ce bala ya rasulallah farshina bihi fi majalisina mu kan ka kawo mana wannan zance da ka faɗa wannan wa'azi da kai mu ɗin ka kawo mana shi a wajen zaman mu fa inna nuhibbu zalika dan mu muna son haka din idan wancan shi kafiri ne baya so har ya cutar har ya faɗi magana to mu muna so ka kawo mana wannan magana da abla ibn rawaha ya faɗa sai guri ya rikice gaba daya fastabbal muslimuna wal mushrikuna wal yahud kurum sai aka kama faɗa da aibanta juna da zage-zage tsakanin musulmai da mushrikai da yahudawa aka yi ta yi aka yi ta fama kowa ya faɗa abin da zai faɗa hatta kadu ya tasawaruna har sai da suka kasance kamar wato wani zai fada kan wani shine ya tasawaruna wani zai fada kan wani ya dake shi annabi sallallahu alaihi wa sallama falam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yukhaffiduhum hatta sakaru yana cewa ku yi hakuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri zuwan annabin dai wa'azin da ya yi shine tayar musu hankali saboda ba sa son wa'azi musulmi kuma suna kokarin su kare darajar annabinsu annabi ya ta kokarin kwantar musu da hankali yukhaffiduhum ana nufin yusakkinuhum hatta sakanu har sai da suka samu sukuni ko kuma ka ce hatta sakatu a wata riwaya sai da suka yi shiru ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دابته suka yi shiru sai annabi ya hau dabbarsa fasara hatta dakala ala sa'ad bin ubada ya ci gaba da tafiya har sai da ya je shiga wajen sa'ad ibn ubada dama ai ya zo ya gaishe shi ne da haka annabi ya shiga faƙaɗa lahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi sa'ad ibn ubada ya sa'adu alam tasma ma qala abu hubab يريد عبد الله ابن أبي كاجي abinda abu hubab ya faɗa a kan mu annabi yana nufin abdullahi ibn ubay ibn salul ashe maganar da wannan munafiki ta faɗa annabi ya ɓata masa rai ƙwarai da gaske haƙuri ya yi bai yi magana ba sai sa'ad yake cewa ya rasulullah wafu anhu wasfah anhu shi ga wannan ba Allah sai ya ce ya manzan Allah sai kai mai afuwa ka kau da kai shine wasfa wasfa anhum wa qul salam ka kau da kai fa wallazi unzila alayka alkitab laqad jaa Allah bil haqqi alladhi unzila alayka na rantsi da ubangijin da ya saukan maka da gaskiya hakika gaskiya dai ta zo lokaci ne ya yi na bayyanar gaskiya kuma idan gaskiya ta zo bayyana to dole sai an samu matsala to kai haƙuri walaƙadis tsalaha ahlu hadihin buhaira ala an yi tawajjahu فيعصبوه بالإصابة ولما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرف بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ɗabi'ar mutanen wannan wuri ne shine walaqadis talaha ahalu halin buhaira wato mutanen wannan ɗan gari abinda ake nufi wato almadinatun nabawiya shine ahalu halin buhaira kamar daga bahra ne ala an yi tawujuhu ne ya kamata ya zama fayasibunahu bil isabati sukan dauki mayafi su lullube fuskar su shine yutawjihu fayasibunahu bil isaba kaman fayu'ammimunahu bi imamati muluk ay yaj'alunahu ra'isan lahum wa yusawwidunahu alayhim wa kana ar-ra'isu mu'assaban lima yu'sabu bira'ayi min al'amri wato abin da yake so ya ce dama su mutanen wannan guri sun himmatu ko kuma ɗabi'arsu ne su shugabantar da wannan mutumin kuma su ɗaura masa rawani wato kamar yana so ya nuna wannan rufe kansa ɗin da ya yi daman ɗabi'arsu ce al'adarsu ce suna yin suna yin haka din ana tunanin a shugabantar da shi a bashi matsayi a bashi jagoranci sai gashi Allah ya kawo ka falamma aballahu dalika bil haqi alladhi ataka ataka Allah yace Allah da bai so hakan din ta faru ba Allah ya ki dole sai kai ne zaka zo ka shugabanci wannan al'amura ko shugabanci wannan al'umma to shine kaga bakin ciki da hasada yasa suka yi maka abinda suka yi maka shine fa'ala bihi ma ra'aita to hasada ce dan sun gaya maka ka suka taya musu da kura ko sun tada hayaniya a matsayi ne ubangiji ya baka ake so a yi maka hasada malamai suke nuna cewa duk wanda yake da da daraja Allah ya bashi girma to makiya suna amfani da damar da za su samu su ci mutuncinsa wai dai a nuna a wulakance kake baka da kima a idan mutane shikenan annabi ya ce yayi afwa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu yafuna anil mushrikin wa ahlul kitabi kama amarahum Allah daman ɗabi'ar manzon Allah ne da shi da sahabbansa suna yin afwa ga ainihin wato mushrikai da ahlul kitabi kamar yadda Allah umarce su wa yasbiruna alal adha kuma suna yin hakuri akan dukkan cutarwar da da ainihin wato ake yi daman Allah ya gaya musu wala tasma'unna من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لفدن سود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا سنبورا دا سجيدكم باين إيمانكم سميدكم كافرين سبود من حسدا من عند أنفسهم حسدا شيء دقا غريسك إلى آخر الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الأفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم دام النبي صلى الله عليه وسلم yana ƙoƙarin wato tawilin wannan afuwa ɗin ya fassara shi ya aiki da shi har sai da Allah ya umarni ya ce a yaƙe su hatta amara Allahu azina Allahu fihim Allah ya izini wato bil itali kenan bai kenan da Allah ya umarni a yaƙe su fatarakal afwa anhum sai ya bar yin afuwa kuma sai aka ce to duk wanda bai yi daidai ba sai a yaƙe shi yace falamma gazaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam badran faqatalallahu bihi sanadid kufar quraish qala ibn ubay ibn salul wa man ma'ahu min al-mushrikeena wa abadat al-awsan hadha amrun qad توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام ف... ف... فأسلموا فأسلموا يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يزوي يكيس أبدا ya kashe manya-manya da yawa daga cikin sanadid quraish sanadid ana nufin sadat shugabanni lokacin da aka je badar aka kashe manya-manyan kafirai wannan abdullahi ibn ubay ibn salul din sai yake faɗa tare da mushirkan da suke tare da shi da masu bautar gunki a wannan lokaci wannan fa al'amari ne to ya fa bayyana wannan al'amari na muhammadu ya fa fito fili wannan addini na muhammadu ya fa bayyana shine qad tawajjaha ana nufin zahara wacce kawai ku yi wa muhammadu mubaya'a kan musulunci ku musulunta masu mubaya'a suke mubaya'a masu musulunta suka musulunta shi kuma yana riƙe da munafurcinsa a cikin zuciyarsa wannan magana na cewa abin manzon Allah a yi masa mubaya'a a ainihin wato yi masa da'a addininsa ya bayyana munafurci ne ba wai har ga Allah ya faɗa ba kuma damun shi munafuki haka sifarsa take yanzu sai zo ya kalle ka sai ya gaya maka wata magana a zahiri ka ga son ka yake yi amma wallahi kin ka yake yi yayi ne dan ya samu wata kwaba alƙalli za ka ji cewa shi ɗin naka ne alhali kuma ba naka bane ba idan sun yi magana su su munafukai munafuki yanda yake in dai in dai zo yana ma magana to Allah sai ka saurare shi saboda akwai zalakar harshe kuma ya nuna ma kamar ba ka da wani sama da shi kuma ya nuna maka yana tare da kai ɗari bisa ɗari to shi ne ba abin da zai raba ka da munafiki sai addu'a yawwa in kana roƙon Allah kana neman taimakon ubangiji ba wani wanda zai zo ya kifa ka amma munafiki haka yake yana da wahalar sha'ani Allah gyara mana halin mu na'am
باب لا تحسبن الذين يبغون بما اتوا قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء عن عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافق ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرجل يتخلفوا يتخلفوا عنه تخلفوا عنه تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظروا إليه وهلفوا وأحبوا أن يهمدوا بما لم يفعلوا ف- فنزلت ف- فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفرحوا بما أن يهمدوا بما لم يفعلوا wannan ayar ita ma dai tana da alaka da abin da ya gabata daidai bayani ne akan munafukai Allah ka raba mu da nifaka babu la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu mutane ne da suke ainihin wato alfahari da nuna farin ciki da abin da aka ba su um, kuma suna aikata abin da ke ba daidai ba ga son ayabe su akan abin da ba su yi ba wata sifa ce ubangiji ya mana bayani alfahari da abin da Allah ya ba mutum nuna isa da abin da Allah ya ba mutum sannan kuma mutum bai yi abu ba yana so a yabe shi duk wanda ka ga ba shi ya yi abu ba kuma yana so a yabe shi akan wannan abin to munafiki ne kun gane abin da ake nufi asali wanda ya kamata ya karbi yabo akan abu ai wanda ya abu ko mutum sai zo ba shi yayi wa mutane abu ba amma yana son mutane su ɗauka shi yayi wannan abun su yi ta yabansa a kai yakan iya biyan kuɗi ma ya sa mutane su ce shi yayi shi yaban mutane ne a gabansa ba yaban Allah ba wannan ɗabi'a ce wacce ba ta da kyau nifaƙa ce so kullum mutum ya tsaya akan abin da Allah ya tsaye da shi kuma ya amfani da damar da ya samu ya yi alheri Allah ya yaba masa sama da yaban ɗan adam ba mutum ya ɗauki rigar wani ya saka yana neman yabo daga wajen mutane ba aslan ma dama mutum ya zama wai kai a rayuwarka kullum so kake wai mutane su yabe ka haka ba Allah kake nema ba kar mutum ya dai dora rayuwarsa akan yana son a rinka yabansa kai dai mutane su yabe ka su yabe ka wanda ka nemi dai Allah ya yabe ka ya yabe ka yaban Allah ya fi na mutane dan mutane sukan iya yabanka akan ƙarya makaryata azzalumai nawa ne ake yabansu kuma kai ka sani kana ji ka san wani mutumin banza ne amma wallahi sai a zo ana yabansa watakila wani bai san shi ba watakila bai san makircinsa ba watakila bai san halinsa ba watakila watakila biya ma yayi a yabe shi ba shi yayi bai ce shi yayi wannan ɗabi'a ce mara kyau ɗabi'arsu ce musamman 'yan siyasa mutum ba shi ya yi ba sai ya zo shiga rigar wani kuma kuma a hakan ake ƙaryar wani fa zuwa aka yi aka ce wallahi wani ɗan uwa yake ban labari ya ce a wani wuri ne mutane suna wahala ruwa ne yake lalata musu unguwa yake ambaliya yake tsallaka wani ya zo ya musu ya gyara musu ya abin nan sauransu da wani ɗan siyasa ya zo kewaye ya aka yi aka kudin sai turu sai aka shafa farin fenti a jikin kwalbatin da gada ɗin farin fenti a jikin kwalbatin da gada kudin sai ya rubuta donated by wane yanzu duk wanda ya zo ya gani an ɗau hoto ko constructed by wane ai zai ɗauka wannan wanda ya fentin shi alhali ba shi ba sai mutum ya je tarar da aikin da wani ya yi sai rubuta sunansa a ciki yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu Allah ce fala tahsabannahum bi mafadatin min al'azabi kada ka taba tsammanin za su kubuta daga azabar Allah Allah ya kiyaye ga hadisin Ata ibn Yasar daga Abi Sa'id al-Khudri rijalan min al-munafiqin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato an yi wasu mazaji cikin munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kana idan kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazw wa takhallafu anhu wa farihu bi maq'adihim idan annabi ya fita yaki sai su ki su fita yaki tare da shi shine wa takhallafu anhu suna alfahari da zaman su din bi maq'adihim bi qu'udihim suna ganin ai an tafi wawaye sun tafi su kuma wasu dabara ne su suna zaune bi qu'udihim khilafa rasulillah sabanin annabi sun tafi annabi ya tafi su suna zaune fa idza qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah ya dawo Madina daga yakin da ya tafi ya tazaru ilaihi sai su zo su same shi su ta bashi hanzari akan kin zuwansu yakin kafin fa ya tafi yakin ba su je suka ba shi hanzari ba da haka an sanar za a tafi yaƙi duk kowa an tafi ana shirya za a tafi za a tafi su sai su makale a gida sai su ki tafiya kuma suna jin su su masu wayo ne su sun dabara kar a kace su annabi yana dawowa madina su za su fara zuwa su tunkare shi suna ba shi uzuri na ƙarya balma wa halafu wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu sai su ta rantsuwa wallahi tallahi kaza ya rasulullahi mun rantse maka da ubangijin da ya turo ka ai abin da ya sa mu je ba kaza ai mu da ma mu ne ma kaza ai kaza kaza to har ma a cikin bayanansu su so ma annabi ya yabe su akan abin da ba su yi ba kuma ƙarya fa suke yi dan sun kawo uzuri na ƙarya yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'al to shine Allah ya saukar da wannan Allah ta sabanna allazina yafrahuna bima atau anan ana nufin bima bima fa'alu min tadlisi kaji ko abinda suka aikata na tadlisi na rufa rufa yanzu wanda zai zo abinda bai yi ba yayi dabarar da zai sa a ce shi yayi haka ai tadlisi ne kuma ya so a yabe shi akan wannan abu ko ka zo a kuskurance wani ya zo yana ta bayani ya ce ka ai wallahi kaza kaza kaza ai na ji an ce kayi kaza kayi kaza ba sai mutum yana a kwarai kwarai yana kada kai kun ba shi yi ba yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu mutum ya so a rinka yabansa abu bai yi ba ya dauki rigar ya dauka ya sa a jikinsa cewa shi Allah ya saukar da wannan ya ce karka taba tsammanin waɗannan masu kubucewa ne daga azabar Allah Allah ka rama mu da wannan muguwar ɗabi'a na'am قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبركم عن ابن عن ابن ابي مليكه ان علقمه بن وقاص اخبرهم ان مروان ان ان مروان قال لبوابه اذهب يا يا رافع الى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فري بما بما اوتي هو احب ان يهمد بما لم يفعل مؤذبا لنؤذبن اجمعون فقال ابن عباس وما لكم ولهذه انما دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فصلى فسالهم عن شيء فكتموه اياه واخبره بغيره اخبروه فاخبروه فاخبروه بغيره فرعوه أن قد أن أن أن أن أن أن قد أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه بما بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانه ثم قرأ ابن عباس ثم قرأ ابن عباس
نعم وإذا أخذ الله ميثاق الذين وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية وقوله يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يهملوا بما لم يفعلوا تابعه عبد الرزاق عن عن ابن عن ابن جريج حدثنا ابن مقاتل اخبرنا الحجاج عن عن ابن جريج اخبرني اخبرني ابن ابي مليكه عن حميد عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان مروان بهذا wannan hadisi ya daɗa haskaka mana a wani haske da bayani dangane da ma'anar aya ɗin ya kawo a riwayar ibrahim ibn musa abu ishaq razi alfarra kenan daga hisham shine ibn yusuf as-sanani daga ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz daga ibrahim daga ibn abi mulaika shine abdullahi abdullahi bin abi mulaika daga alkama ibn waqas al-laisi yana cikin manya-manyan tabi'ai wasu ma suna cewa kamar sahabi ne alkama ibn waqas ya ce akhbarahu anna marwan ya ba shi labari cewa marwan ana nufin marwan ibn al-hakam ibn abil as a lokacin shine gwamnan madina lokacin shine gwamnan madina a lokacin da mu'awiya yake mulki to shi marwan ya gaya wa mai kula da kofar shiga fadarsa ko gidan gwamnatinsa ƙala li bihi bawwab security mai kula da kofa shine bawwab daga bab ne a lokacin da sa'id da zaid ibn sabit da rafi ibn khadij suka zo wajensa ya ce da shi izhab ya rafi haka ne ko kuna tsallake yawa izhab ya rafi ila ibn abbas ka je ka same shi ka je ka samu ibn abbas ya kai rafi'u ka ce da shi la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban ka tambaye shi akan wannan aya fa gaskiya in dai har a ce duk wanda aka bashi wani abu zai yi alfahari ko farin ciki da abin da ubangiji ya bashi kuma yana so a yabe shi akan abin da bai yi ba sai an mai azaba daga niyyar kawai to inda haka ne fa gaskiya gaba mu sai an mana azaba yana so ya nuna ai ɗabi'ar ɗan adam ne wannan hali ya so a yabe shi yana son yabo ɗan adam to yanzu ya za a yi in haka ne gaskiya lanu'ar daban na ajma'in لأن كلنا يفرح بما أوتي كما ويحب أن يحمد بما لم يفعل عبد الله بن عباس سيتي me ya dame ka ne me ya faru ne karka jefa kanka cikin kunci Allah bai zai maka azaba akan abin da baka aikata shi ba lalle Allah ya halice mu muna son a yabe mu wannan haka ne amma ana aibanta mana kar mu so a yabe mu akan abin da ba mu yi ba ko da kana so to ka hana zuciyarka ta sa ka yi tasarrufi ko ka yi wani aiki da zai nuna hakan ɗin ka goyi baya kana so ya ce ba ma'anar ka ayar kadai ba ya ce yahudawa ne ya ce malakun wani hadihi ko me kai ku da wannan tambaya inna ma da annabi sassan yahud annabi ne ya kira yahudawa fasa alahun an shay'in ya tambaye su akan wani abu aka ce abinda ya tambaye su din sifarsa da ta zo cikin littafinsu ya ce su mai bayani fakatamuhu kurin sai suka ɓoye wannan sifar annabi da ta zo a cikin littafinsu فكتموه إياه وأخبروه بغيره sai suka ga annabi wani bayanin da ba shi ba ne saboda suna bakin cikin a ce wai littafinsu ya yi bushara da zuwa muhammadu don kada mabiya su zo su bi muhammadu sai aka samu ɗabi'arsu ne daman masu ɓoye ilimi ne shi yasa Allah ya iya zargi masu ɓoye ilimi duk wanda yake ɓoye ilimi to ya sifantu da sifa ta yahudawa sai ba su gaya masa gaskiya ba fa'arau an ƙadista Ahmadu ilaihi sai suka nuna masa ai ya kamata ma ya yabe su ai istahmada Allah ila khalqihi bi sanihi ilayhi wa in'amihi alayhi Allah ya cancanci mutane su yabe shi su yabe shi saboda ya musu ni'ima kuma ya musu ihsani ya kyautata musu wannan ababin Allah kenan to kai ma dan adam za ka so a yabe ka ne mutane su yabe ka in ka yi musu wani abu to don me za ka so a yabe ka ba ka yi abin ba yanzu ba ka yi abin ba kuma kana neman a yabe ka to waɗannan mutane yanzu abin da annabi ya tambaye su su ba shi labari akan hakikanin sifarsa da take cikin littafinsu sun yi sai suka masa ƙariya sai suka gaya masa wasu sifofin ba shi abin da ya tambaya ba kuma suke bukatar annabi ma ya yabe su akan wannan aikin da suka yi haka dai an dawo wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fi ma sa'alahum wa farihu bima utu kuma suka yi alfahari da farin ciki da abin da aka ba su bima utu ana nufin bima utu abinda ake nufi bima ja'u bihi da abinda suka zo da annabi shi min kitmanihim na koyi ilimin to shine Abdullahi ibn Abbas karanta wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba har zuwa ƙarshen ayar Allah ya rike alƙawari ga ahlul kitab za su faɗi gaskiya ba za su koyi ba da tubayyinunahu linnas wala taktumunahu za ku yi mutane bayani ba za ku koye ba to wannan shi kaga wannan ya dada haskaka mana kenan ɗabi'a ce ma ta yahudawa su ma ba su yi abu ba su aibe su to kai ma ɗin kada ka zo ba kai abu ba ka nemi aibe ka yanzu kamar misalin mutum ne ka sa shi maka wani abu bai yi haƙiƙanin abin da ka sa shi ya yi ba sai ya zo yana baka labari yana maka ƙarya kuma ma har yana buƙatar ma ka biya shi ba ba ma yaban ba ma ka biya shi ka biya shi kuma mutane sun ƙware akan wannan ha'incin da rashin gaskiya mutum zai zo ya cuce ka kuma ya nemi sai ka yi mai sakayya akan cutar da yi maka iya auna ka da zai yi iya rena hankalinka iya cutarka da zai yi yanzu abin da ke faruwa kenan zaluntar kai watakila wallahi sai a cuce ka malam sai ka ba da tukuici ma cutarka aka kuma sai ka biya gashi nan barkata yana faruwa a yanka maka tsaya kuma ka biya tsayar kuma ya nemi yabo akan wannan rashin mutuncin da ya maka wannan sifa ce tabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafukai kun ga amfanin karatu yan uwana kullum hadisi annabi in ka karanta sai kaga an zakulo maka wani abu da zai gyara maka hali shine amfanin zaman mu a makaranta shine amfanin sauraron ilimin yanzu wannan abin da muke bayani ku kun san mutane suna yi kuma ɗabi'ar mu ce rashin gaskiya cin amana zamba cikin aminci ƙarya da rufa-rufa ga sunan misalai sun fi dubu nawa to mutum yakan zo yana zaune yana musuluncin amma yana ta aro sufofi na yahudawa yana liƙa wa kanshi ina fatan kuna fahimta to Allah ya gyara mana halin ai Allah ya sauya na'am eh eh na'am
باب قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عن قريب عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه وتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع آله ساعة ثم رفع فلما كان ثلث الليل الآخر فقد قعد قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتودع واستنى فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى فصلى الصبح wannan babin yana magana akan ayar da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar samai da kasai da sabawan dare da rana ikhtilaful layli wan nahar wa ikhtilaful layli wan nahar zuwan dare da shigar rana zuwan dare da shigar rana la ayatin li ulil albab lalle wannan ayoyi ga ma'abuta wato hankali li'ulil albab wannan ayoyi ne a cikin wato suratu al-imran da suke nuna mana wato girman ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda zai kara mana tawakkali gare shi musamman masu hankali in kun duba halittar sammai in kun duba halittar ƙasai babu wasa a ciki Allah ce ba mu halicci samai da ƙasa da wasa ba ma khalaqna sama sama wal ard ko samawati wal ard wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su dan wasa sai kawo hadisin Ibn Abbas da yake nuna mana yaya annabi ya mu'amalanci waɗannan ayoyi na ƙarshe na suratu al-imran qala bitu inda khalati maimuna ibn abbas yace na kwana shine bitu daga batir ya bitu ne na kwana a gidan innata yar uwar mahaifiyata dan maimuna bintul harith yar uwar mahaifiyar abdullahi bin abbas ne yace to na je gidanta na kwana irin yadda yara suke zuwa gidan yan uwansu su kwana yace um, fatahaddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan sai naga annabi ya yi hira da zancen da iyalinsa wani ɗan lokaci wannan yana nuna manzan Allah yana zama da iyalinsa yana yin hira da su sun da sannan sai ya bacci wani ɗan lokaci annabi yakan zauna da iyalinsa ya tattauna ya ba su hakkinsu na iyali sannan kuma raƙada sai ya kwanta ya bacci ya ce falon makana sulusun lailin akhir yayin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya yi ka'ada kawai sai na ga annabi ya tashi ya zauna ya yi bacci har ya kai rabin dare ko kusa da haka sai ya tashi sai ya zauna fa nazara ila sama'i kurin sai na ga annabi ya kalli sama irin yaro dai ya zo ya kwana a gida ashe yana lura da abubuwan da ake yi musamman yaran yanzu wani wani wata take cewa kai yaran yanzu ai manya ne ai eh dan karamin yaro yana gane abubuwa sosai sosai an kula da su eh dan karamin yaro wallahi in ka sake kai wani abun to zaka ji ya fasa zancen ƙananan yaran nan da kake ganin su masu maganan nan ƙwaƙwalwarsu tana gane abubuwa sosai ko bai gaya maka ba zai je faɗa wani yanzu wani yaro cikin yara na ɗan ƙarami ne ɗan ƙarami bai daɗewa da fara magana ba yazo ce ya ce baba ka bani kuɗin ka bani kuɗin break na ce ba ka ci abinci da safe ba ya ce eh na ce to ni ba na ba wa yara kuɗi ka san me ya ce sai tuno akwai wani yaro irinsa sa'ansa a gida sai ya ce ai ai kuma kana ba wa wani ni ne baka bani wannan ji aka yi abu ka taɓa gani eh wai ai na ba wa wani ya za ka rinka ba wani ne baka bani ba na tsaya ne shu na ce da to Allah ya sauke hisabi tun daga duniya kenan amma fa ba ni fa ban bayar ba kawai dai ya gani watakila ya gani wani ya gan shi da shi da haka shi ma ya zo to idan yaro dan karami irin wannan yana iya gane abu ya, ya, ya tuhumce ka akan yaya kai kaza ba kai kaza ba to ya kaga mahalicinmu da shi ya san cikinmu da ɗakanmu wajenmu to wannan riwayar da abdullahi bin abbas yake faɗa mana tun yana ƙaramin yaro shekara bakwai dan in yana babba ne ya za a yi je kwana a gidan matar annabi a sani ko kuna gane a ɗakinta so yana ƙarami ne ya kiyaye abu kamar irin an kawo shi ne irin ya zo zumunci ya ce na kwana a gidan innata ɗan uwar mahaifiyata mai muna sai naga annabi ya zauna ya yi hira da iyalinsa har ma ya kwanta ya bacci ashe yana sa ido yana kula to darasin da zaka dauka anan shi ma kai ma sai ka lura cewa yara ku suna kula suna ganewa suna ganewa
kuka yi da uwarsa a cikin gida na yawon an kada ki nuna ma abin da ka je wani guri eh wani lokacin bai yi ba shi ko iya da saukin cewar a tafi eh can daga zuba da sai yake cewa ta kai ce duk ba na son amin gariya to baya son amin gariya ta ce da gariya nake maka ta ce ya kin ce za mu tafi guri kaza mu tafi ta yaron ƙarami yaro ce bai so ai mai ce gariya bai sa masa gariya ta ce wani gariya za a kaji yaro ne wai aka ce- aka ce za a je shi wani wuri yaro ƙarami za a je wani wuri lokacin zuwa wurin bai yi ba to yana shauƙin ya fita ya je a je ɗin kasan yaro an ce za a je unguwa yana abin nan ha wai shi ne ya zo ya samu uwarsa ya ce shi shi ne wallahi bai so a masa ƙarya an ce za ta ce wani gariya za a yi mata na gariya ka yi kasance an ce za a je wuri kaza ranar da mata har yanzu ba a tafi ba shi fa baya so a yi mai ƙarya ɗan ƙaramin yaro ba
dan shekara biyu uwarsa yake gaya mana abu shekara shekara uku bai kai shekara uku uku duk bai wuce shekara uku bai saboda ya bude baki kurin sai an kula wallahi sai an kula a ranka kula wannan abubuwa ne wato ga sunan sai dai addu'a gaskiya ne wannan matar da take cewa yaran yanzu fa manya ne yawa in za ka wani abun ka ce yaro tashi kai koma can je ka a yi kwarai da gaske in ka tsaya ko kana yi uwarsa faɗa ko kana wani abu yana kallon ka bai zai magana ba amma duya haddace sai bayan shekara arba'in zai ce ai na tuno ina karamin yaro baba na zagin mama na yake yi to gwanda ka kore shi ka yi duk abin da za ka yi ba wanda ya sani a kiyaye shi ilimi in an yi shi aiki ake da shi jama'a a kiyaye to yanzu wannan ka gani abdullahi bin abbas alheri ya gani kuma wannan kuma yana yana nuna mana cewa mu rinka aikata aikin alheri a gaban yaranmu dan su koya don su koya alheri ya gani sallah ya gani ibada ya gani ya ce sai na ga ya tashi sai ya zauna ashe shi to shi yaron nan ya kamata a ce ya yi bacci fa a tsakar dare fa annabi ya tashi tsakar dare a wata ruwa ana cewa nisful layl ana cewa wani ruwa ake cewa thuluthul layl al-akhir yace kawai sai naga annabi ya tashi fa nazara ila samai sai naga ya daga kansa ya kalli sama yace sai na ji ya karanta wannan ayo inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa karshen ali imran
amma a cikin sulam ai iya yi ana hira sahabbai suna hira akan mai aikin da da ke da rabar sani ba shi ne ce ai zai je shi a shi ko sai rusa a cikin zuciyarsa da ke zai je shi gidan annabi da abin annabi
ya koya ya rike ni abin da nake so ma ku gane anan basirar yanda ya rike ayoyin ayoyin da yawa fa inna fi khalqis samawati wal ardi ka kammala ka shiga shafin fastajaba lahum rabbuhum ka je har ƙarshe shi annabi yana ana so a nuna mana annabi kullum da daddare idan ya tashi yana kan gadansa kafin ya tashi ya yi alwala yakan daga kansa sama ya karanta waɗannan ayoyi yana tuno ma'anar ayoyin saboda an yi magana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab ga sama ga ƙasa ga juyawar dare da rana jiya an tashi yau an tashi gobe ma za a tashi kullum in ya tashi yana kan shimfidarsa yana karanta wannan ayoyi sannan kuma ya tashi ya yi alwala ya ce sai naga annabi ya tashi ya alwala fa tawadda'a wastanna ya yi alwala ya kyautata alwala ya kuma goge baki har asuwakin sai da Abdullahi bin Abbas ya rawaito shine wastanna ya yi asuwaki fa salla ida ashara rak'atan ya duba yaron nan bawan Allah ya ce sai ya sallaci rakawoyi guda goma sha ɗaya eh kai ka ce zuwa yanzu kafa mai kyamara ba duk ya rike abin gaba ki ɗaya har da wuturi sun ma'azzana bilalun ya ce sai bilal ya kiran sallah asubai fa sallah raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar raka'atayn fajr kenan a gida raka'atayn fajr in da an kira asubai sai ayi raka'atayn fajr sun makaraja sannan ya ce sai annabi ya fita fasallar subha ya sallaci asuba a ga ya je ya sa ido ya jiyo alheri ya gaya mana mu ma mun karu ina fata ana fahimta to wannan kenan sai kuma mai mana da zai hau ba ko to sai mu dakata a nan sai wani sati sai mu karasa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa Allah ya ƙara mana imani da tawakkali wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh